النبي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء درا الخميس kuɗin watan jima'a da ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na talatin da uku za mu tashi darasi na talatin da hudu hadisi mai lamba ta hamsin da ɗari da arba'in da takwas za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari da arba'in da tara za kuma mu tashi farkon babi babu ma ya kone idan ta kallabi shamsu a wannan littafi mai albarka na amal yau wal laila na babban malami a shek muhammad ahmad ibn muhammad ibn sunni rahimahullahu ta'ala inda malam shafi na hamsin da tara malam ce babu ma ya kulu idan ta kallafi shan babu da zai magana babu ne mai mahimmanci babu da zai magana akan abin da mutum zai faɗa idan rana ta daga ita kallafi ma'ana irtafa idan rana ta daga in ba kuma ta ba a baya ta ji da ya wuce baya an yi magana akan cewa babu da ya magana akan wato da ya magana a kai idan rana ta tashi fitowa idan ɗala a cikin idan rana za ta kullu ya yi magana mun yi magana a kan ikiraki ma cewa annaba alaihi salatu wassalam ya gaya mana cewa hadisin anan duk wanda ya salla asuba ya zauna a wajen ya ci gaba da lazimi yana ambatan Allah madaukakin sarki har rana ta fito ya tashi ya salla raka'a biyu salatul ishraq to za a rubuta masa lada kamar yayi umara ruwayar anas bin malik ce kamar yayi haji da umara cikakkiya cikakkiya cikakkiya da annabi alaihi salatu wassalam saboda haka akwai wannan da muka biya a baya da yake nuna haka sannan salatul ikrar in kun lura magana yake akan haske gari ya haske shi a lokacin rana ba ta fito ba to kawai gari ne zai haske da zarar shi za a zara rubuta ba a cikin kalanda cewa karfe shida da kaza shine ikrar salatul ikrar amma shi ta walaha sai rana ta fito ai kuma ranar ma ta fito ta daga domin a musulunci akwai lokuta guda uku waɗanda Allah ya hana ai sallah a cikin tafarilla ko ta nafila sannan kuma Allah madaukakin sarki ya hana a kunne mamaci ma a daidai lokaci wannan hadisin mun biya shi a shekarun baya a bulugul maram saboda haka kuma mun biya a cikin littafin alwaji a lokaci kankani saboda kaga lokacin da rana za ta kullu annabi cewa idan rana za ta fito tana kulluwa ne alakar nai da yaba akan kauhuna shi dan yana da kaho kamar yadda ta yi kin to akan a tsakankanin kahon ce dan take kulluwa baina karanai jahi tsakanin kahon ce dan rana take fitowa sai annabi ya ce kada ku sannan lokacin da rana ma ta daga ta zo hajira ya tsakiyar sama shi ma annabi ya hana sallah ya hana gunne mun a lokacin da ta zo faduwa shi ma annabi ya hana saboda a daidai lokacin wasu ke yi wa rana sujjada to shi sa duk wanda ya ibada a irin wayannan lokutan to ya bauta wa shedan masu bautan shedan za ku ga wayannan lokutan suke kindata duk wanda ya taba zuwa Lagos ya je wannan distance za ka ce in dai ka ga wannan hadisin da ya mu rana ta zo ba da ran ce sadaka rasulullah za ka ga wasu mutane kawai suna ta tafiya suna ranar lokacin da ta zo faduwa sai ka ganta katuwa ka ba a ruwa sai ga suna ta bautar ta suna ta bauta mata to ita annabi alaihi salatu wassalam ya hana yayin da rana za ta kullu da lokacin da ta zo tsakiyar sama da lokacin da ta zo faduwa duk wanda ya bauta a wannan yanayin to zai dace da bautar kenan kuma Allah ya ce alam an hadi laikum ya bani adam Allah ta abudu kenan innahu lakum aduwwun mubin Allah ya ce ba mu yi alkawari da ku ba ya ku dan adam cewa ba za ku bauta wa kenan ba domin idan ya ga dama ba wai sai ka fito da niyyar shi a'a wani abu da niyyar ibada za ka yi shi amma wallahi ke kan take bautawa ya abin da ya zanto ba Allah ne yake ayi ba kai to an yi dan kaiwa kamar karatun mu ne na jiya akan wato kirkirar abu mutum ya kirkiro abu ba tare da Allah da manzo su yi tambi ba to ke kan take bautawa domin ba abin da yake dan yake so idan yake ba yake da kai kamar da ibnu da kai ya kawo matakin farko da gidan yake yi yana so ya kau da kai ya dora ka a shirka idan ya gaba zai iya ba ya kada sai da wuce fi sai na biyu sai ya kada ya sauke ka kai girka kashi to sai kuma ya kai ka koma yin bid'a domin ya san zai zaka yi abu da sunan lada قل هل أنبئكم ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا يا تشي كاجي كوي أبو دلاجي والله kai ta ibada amma wallahi ke nan kajewa me yasa saboda Allah da manzo ba san da ita ba duk irin wannan shi da ya bi mutu dariya irin su ne sai Usman dan Bodi ba da misalin sa shi ya usunna wai imadin bid'a wanda aka je ranar alkiyama ana ware wani mafarki ana ware masu tasbihi na bayan sallah kowa din mai talatin da uku a ce yana shi kawai da aka zo gurin da ya kace kai koma nan ashabun kimani kenan aka gama ware ya ya ubangiji ya ni da nake dari dari ba sai Allah yake wai saka ba wanda ya saka saboda haka wannan karambani da kai shi yasa shi kuma Allah baya maka karambani kamar yanzu ne kawai ka tashi yanzu kawai saboda muna jin karfi kun ja jayi ne ji jayi ga awani a ce da dama kawai ku ce kawai ni ma na ga ji karfi ce raka a takwas za a yi sallar isha yau kamar haka ne saboda haka ce raka a takwas za a yi kana yin wannan ba ruwan Allah da ita kuma wata kila ma karatun da aka zo kowanne ya wata kila nisbi ko rubuci rubuci na ja a karatu ruwan Allah da shi ne yasa saboda baki ya saka ba ba shi yasa ka ba saboda haka wannan shine ko da yaji abin da ya kamata mu kalla mu duba shi addini in ka tsaya ka kalle shi za ka ga babu rikici a cikin dai kai ka rikita kanka amma sauƙin sai ya wuce yadda nake zamani ya wuce to dai ke nan yaga ya dora ka a gidi a kaji hawa sai koma kabira tafsiri kenan idan ya zo kabira duk manya wannan laifuka ya ga kaki to abin da zai ba a nan sai mai da kai kan sagira shi kuma sagira kananan zulmai karkashin cewa kowa ba haba ne da na ɗau dubu ɗari a wuri ba ba ɗaukan miliyoyi nan suna fata wannan ke ɗan ne sai ma ma ke ɗan ya ma wa ake jin an yi kiyama ba ciko za a yi domin a ga zikirin su zana a kasar nan ga irin su ne da ne kai kan da zabi kawai da su tuno ba da manyan barayi karka jin cewa lallai to kawai shi kenan na biyar idan ya gaji wannan ya dora da kajawa sai ya zo ya kare kai Allah ya kiyaye wani kenan sai ya dawo gurin da anan ne gurin da kake ce anan sai wanda Allah ya sai yake sai ya zo gurin abin da yake mustahad ahammu da muhimmu ya yi da ba za ka yi shi ba amma sai ya zo duk abin da yake za ka fi samun lada sai ana kai sai baka ga wanda za ka samu lada kawai ya yi da kafu karfin sa amma dai ana ka samu gonanza ba za ka samu gonanza ba kamar yadda yake kawo misali wurin jauji a littafin sa na talbiyat iblis yana da shi mujallabi ne mai kyau ya ta kawo abubuwan kenan wanda yake tsohon da yake mutuwa da shi da ya mutu shi zama tsabar san sallah baya gani sosai amma aka kira sallah hayya ala salati ya fito ya ta tuntube yana faduwa amma dai ji sallah wallahi kawai wata ran shi dan sai ga abin da yake wa wannan fa ladan da yake fata ne fatan rai ne ladan faduwa ya miƙe ta da kuma ba shi lada sannan sai ya je ya yi jami kawai ran nan sai dan sai ya shiga na jin tsohon na jin da kawai yana zuwa sai ya yi kila sai ya zo a tuba saurayi kawai sai rike mara hannu ya kai shi masallaci da sauri yau ba faɗi ko sau ɗaya ba ya dawo da shi bayan ya idan yana zuwa ya yi zake shi ya Allah ya alware shi a'a ya Allah ya ce ka san waye ne ya ce ai ki joni ke da ne ya ce larin da kake kwata da in ka tafi da wannan jini ba na so ka sauka kun ga bai ji ko kuma wanda ya zo yana kwanta a karkashin katanga ya sauri ya tashi yana barin gurin da zuwo yana na gode yaro ke Allah ya za ka yi mun kana tafiya ka aljanna za a kai ka yace ni za na tafi ka to haka ke nan duk abin da zaka samu ka ga anan da bai ka yi kai yake shi ke kan sai da cewa Allah karan ka domin kana neman shi ke dan wato yukkati kokolwar ta ta wuce ta wuce da kake tsammani yana da kokolwa da dukkan da ke an fahimta da kyau ko to saboda haka shi za yake da ke kan da zuciya da mafi sun fi karfin mutum sai dai Allah ya ne sai dai mutum ya nemi kai a gurin Allah ba a cika bai ka zo gari da haba mutane wajen banza to za ka gane kuranka ma sai ba da misalin malami malamin da yaji gama rubuta makaidin kenan kaidin kenan makaidin ne kai kaidin mata sunan littafin bukatan godin ya zo da abin da yana riga bi yana da biya sai ya ikiruwa ta kama shi zai jaruwa sai ga wasu yara ƴan mata ƴan budurwa tsantsanuwa zar kiwon ruwa sai shi da Allah ya yarinya kan rike mu da zamu karamar yarinya yana janyo ruwa sai ta ce babu wannan da zamu ne yake yaron ku da yarinya a ciki yaron ku ne sai ta wari ya janyo ku ga akiya kawai ta tinji mata jawo ya tsora hannu a kaji ce ka rubuta wannan a ciki wannan zai bada jamu ka rubuta shi a ciki to daga nan shi wa sai sallama ya karanta sai yawa ba ga gobi gaba ɗaya ta ce waje bai zai dawo da littafin ba ki sai ibnu da gaje yace abinda za ka yi Allah za ka kai wa kara kamar sai ba da misali yace kamar mutum da ya zo wucewa ta hanya kamar ina yau ba da misali da lambu a da yadda yake hanyar magabartan da ta yadda yake za ka karama hanya ce za ka wuce ka tafi jarka ba wai ka buru tire da shigo dawa to to da haka sai kawai ka je wuce ba hanya ce wannan hanyar sai ka katan kari a kwanta abun sai yana da wuce kuma ba wata hanya kun ba ita ba ka dauko madoki sai ka ka ba ka diga shi ba kana ta gumi kare da ne ba ya ka illa kana ta ka gama wahala sai ka daga ido sai ka an gobe karan a gefen buki a kwanci sai ce in kai ne ya za ka yi kawai karar za ka yi magana malam da Allah ce maka mun huce yana kwanta a gurin sai da kafa sa to haka da shi dan da zuciya da mutum ka ga yawa Allah zai ma magani domin kai sun fi karfin ka saboda haka yi za ko da yaushe ka rika kai wa Allah tsara kar ka ci gaba to kaga nan ba abu na farko da nake so mu lura da shi kenan kada abu na biyu a wannan yanayin da za a magana idan ta kallaci jamsin rana ta daga ana so a nuna wa ɗan adam karfe sake kai abin da ya kamanci jeniya da na yahudu ko da waɗanda ba musulmi ba shi da Allah ya hana kai idan ta rana ta daga domin a lokacin ibada ce ba a so komai na kai kama da nasu shi da za ku ga annabi ya ce khaliful yahuda ku saba wa yahudawa a ɗabi'ar yahudu idan za su kai gawa makabarta hankali yake bidiya kamar ba za a tafi ba aka yi gudawa ce mu da annabi ya zo sai ce ne asri'u bil jinaza ku yi gaggawa ku yi sauri wajen kai gawa shi da aka yi kai ba magana bil jinaza bil jinaza cewa ku yi gaggawa wajen haɗa ta ku yi gaggawa wajen kai ta kar a tsaya dile dindin ake ne domin ya zo da fataha a kai ya zo da kasra a jindin kowanne ana a aluga ya zo sai wasu suka fassara mai kasa da cewa gawar a sauri a sallah janaza kuma a sauri a hada to kaga sai aka ce mu yi sauri ba kamar da suke tafiya su lori ba saurin da ba za mu yadda gawar ba ai sauri ne a kai ta sannan kaga da ya zo bangaren abin da ya gaji gemu sai annabi ya ce o kulliha wa aqu shawari ku dare gashin baki ku cika gemu domin shi ya bayo ne ko ya rage mu sai ya cika gashin baki ya yi fada ya tsoji sai Allah ya ce ku rage to kaga abubuwa da yawa za ka ga wato lokacin da aka zo ta magana kiran sallah ai sahabbai saboda lokacin wasu na makara ba san ya yanayin da za a yi sallah farkon musulunci ya za a yi sallah mun da ku a cikin akamun ta alwaji sanan saboda haka wasu sahabbai sun ka bada shawara ya rasulullah kawai a samo kaho kaho da irin na rago ko sa cewa a rika hurawa domin aka hura yana da ƙara sai mutane su san sallah za a yi lokacin ba a saukar da kiran sallah sahabu bai yi barci ba annabi bai tabbatar da cewa a kiran sallah ba saboda haka sai annabi ya ce wannan yahudawa ne ke wura mai koyi sai wani sahabi ya ce ya rasu da ina da shawara me ya shawara ka yi ta ka mu kararrawa a rika bugawa sai annabi ya ce ila nasara kiristoci da ita ce abbar ba za a yi koyi da su ba sai wani ya ce a rika kunna wuta kowa ya ga wuta ta kuntu ya san cewa sai yake wannan kuma majusawa sai masu bautar wuta yi saboda haka idan ita ce sai Allah ya rushe duka da yasa saboda kar kai koyi da su man tashabbaha bi qaumi fa huwa minhum ba a so kai koyi da su ko yaya amma kuna kallo mu yanzu ne abin da ya ga su dan ka wuce wasu ko ɗanka ko ƴaƴanka kawai sai kai ko ba ka ba aya ko hadisi ba har ka san cewa kana kallon ba sai ka san cewa a ɗabi'ar Yahuda ne ba ta musulmi ba ce. To yanzu haka ake gaba ɗaya hukukum da kuraren da yake kiran sa mutuwa yanzu an yi kamar da muke magana last week in an yi mutuwa ba za ta gan an zo wai bayan an kawo rumfuna yanzu wace a kawo su biyu da za a zo zauna a kai. Haka wani daga cikin bayan Allah last week ya tuna da dai. To ai ana kawo ku biyu na ce ban da rumfunan da yake kwarar kuwa inda za ka in za a yi reception haka ake yin yanzu a kawo da leba da bokiti mai hutan mamaci duk musulmi yanzu su ne bokiti ba dole mutum ya zo ya ce Allah ya nemi jamara ba ko domin ya ci ya ja kuma ya tafi da sauran ya ake cewa ko ya tafi da ita sai ce Allah ya nemi jamara domin ya ce bai gamu da wannan ba mutuwa ba kenan to ballan tira bukukuwan bukukuwan yanzu da ba in ka gani ɗauka za ka yi cewa ne har na ne don wannan rigar da kiristoci suke sa yanzu musulmi suna sawa wedding gown yanzu da ana sawa kuma wani mutane su zo su rika tambaya in auren kai ka ga mutum ya zo domin annabi alaihi salatu wasallam ya Allah ya zara albarka a cikin abinka to sai ta taba danka har na bakwai hadisi ne mai kyau wani yana mamaki yanzu da yake samu kaga auren tabbata da kuɗi amma ya kasa samun kwanciyar hankali a aure na rantsi da Allah ba da lafiya kuka yi wa Allah cin abinci kina ba za ka yi wannan aure yanzu da aka daura yar yanzu da Allah ya zai sa a daura auren yanzu akwai ƴaƴan wasu suna nan wata tana nan da ƴaƴa biyar a gaba ko kafi shi ya ku kai Allah ya zabo wani yanzu ka kai ma ya zabe ka yi kai auren abokan ka ne da sun ma bi ka wadata amma ba su ba ba za ka gode masa ba to idan kai Allah ma da lafi ne zama a duniya makka to sai ka samu matsala sai mutum ya zo ka karbe ya tsere da mene ne yake damun sa yace shi in kuɗi ne yana da yana da kaza ko wanda aka kai wata baiwa Allah da aka kai wani jantar da tara shekarun baya tun wani jan 2000 a mota da motar da akwatin da ciki gaba ɗaya na da ne amma wani bai mota mutu ba Allah bai komanta ba a wannan lokacin maganganu aka rike cewa kaza aka rike labaran saboda mota cikin da aka cika akwatina aka ce da motar da da akwatinan dinna da ya ma'auran bai lantar ba sai da Allah ya jari hannun shi yake sa albarka to an so kale shi ya kamata mu lura da irin wayannan abubuwan ko da yake da abin da Yahudi ya zo da shi to kai ta da san ka kula kai albarka Allah kake nema ba yaban mutane ba kai yanzu wannan bawa Allah da yazo ya ya ya fito da kyar in dai abokan kirki ne ku kudin da kuka tara ba ai ba sai kun kama mu gurin dida ba a gurin ba sai kun kama ba ku ba shi kudin wani ba da bara ake sai bayan ya tare da kwana biyu ku je ku kai wa wallahi ba zai taɓa manta da ku ba amma lokacin da aka zo aka yi wannan karerai aka yi aka gaba shi kenan kuka bar shi wani wahalce gari ba ko ko aljiyunsa kuma zai ba da wahalce gari zai ba da tunanin bashin da ake wasa bayan kwana biyu uku masu kujeru su rika zuwa suna cewa ka cika musu kudin ba ba ruwan su da wani awarcin ka sai ka ba su kudin kudi ya kare a idan sanda duk an kara da shi a can to saboda haka wayannan bayin Allah su ne abubuwan da ya kamata kullum muna ba da misali in da burgewa ce da za a yi bikin na na Fatima annabi sai ya ce da Allah matan aljanna hore da ne su sabko su taya Fatima biki kuma a kai ta amma kayan da aka kai na na Fatima na rantsi da Allah ɗan kurkurar da ake tura da ta roba ta wannan ta karbar nan ba za su shiga ta ba bai wa Allah da annabi yake Fatima bin su atu bibi ko ka je a jira udiya wa wa udi man ada duk wanda yake da da yake da aka annabi amma daga baya sai da zo sai kora bi ma cewa ya rasulullah gidan ku dan Allah an kawo bayi a bani daya domin hannun ke kan da saboda tsabar daka da ta suke ji a gidan da ina ne da ta wannan su ya kamata su zama role model ka ta ga dan kai ka ci da tsaban Allah ya hore ma yanzu amma kar su zama role model din matan mu ba ɗan drama ba wannan shi ne ka'ida ko da yaushe aka kalli wannan to sai a zauna lafiya in dai za mu koma koyi da Yahudawa Allah ya gaya mana cewa su wato azabu tayyibatikum ne bi hayatikum dunya gaba ɗaya ai alherin da lahira ai Allah yake biyan su da shi a domin ba ya so a je lahira ba su ce suna da wani abu duk wani abu nasu da lahira ake ba su ce to saboda haka muhalli jahil shi ne duk abin da ya kama da wato kamanceceniya da yahudu da nasara ka kauce masa kar ka biya rima a shakira an fahimta da kyau ko duk wannan halara ta yi girgiza duk koyi da kiristoci ne taranci da Allah shi ne domin babu wani abu da ya kama da addinin musulunci babu shi duk wani malami da ya karanta addini ya san cewa tsaban ke da take ba addini bane saboda haka ya kamata mu lura da kyau mu kuma gane to shine idan rana ta daga me ake ba a sallah قال أخبرني الحسين بن محمد بن المكي قال حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر قال حدثنا علي قال حدثنا بقية بن الوليد وليد قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن ميسرة أبي سلمة الحضرمي عن عمرو بن عبكة السلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شيء مالك ابن السنية مالك حسين بن محمد ابن المقتل يا كرنت shi ma ya jiyo daga babban malamin sa Musa bin Isa ibn al-Munzir shi ma ya jiyo daga malamin sa Abi mahaifin sa kenan shi Munzir shi kuma ya ji daga malamin sa Basira bin al-Walid shi kuma ya karbo daga shehin malamin sa Safwan bin Amri shi kuma daga shehin malamin sa Abdurrahman bin Maisara ibn Abi Salama al-Hadrami shi kuma daga shehin malamin sa Amr bin Abakat al-Sulami shi kuma Abu bin Abasa ya karbo daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annahu qala yace ma tattakilu shamsu ba yadda za a yi rana ta daga ai martaba a shamsu ba yadda za a yi rana ta daga sama ta zo tsakiyar saman nan kakan wajibin sha biyu ke kaga lokacin lokacin wala ya wuce daga sha ɗaya da rabi ta kura wannan sauran lokacin tun da yanzu muktarin ma na za a sha biyu da kwata ne saboda haka kafin sha ɗaya da rabi ka gama wala haka karka kai sai ka makara ba za ka yi da daya saboda haka ka dai da rabi zuwa kasan nan za ka ga lokacin da rana ta zo take ta ban ka tsaya a fili ce kal ba ba gini a go'ina za ka ga za ka ba gini wa ka ko'ina ba ta sauka ko'ina ba to rana tana tsakiya ne domin lokacin da ta fara yin gabas ko yamma ai za ka yi wa ka kuma za ta sauka domin za ta ina jin zai reflective inda ta kalla to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da zarar ka ga baka ganin inuwarka kuma da rana ta fito to rana ta zo take sama a wannan lokacin ko gawa aka fito da ita akwai hanci a kan jingirta idan aka je binnewa aka ga za ta faɗi sai a ɗan jinkirta gwara ma ranar ta faɗi kuna makabarta ba komai shi ne a wannan lokacin shi ma ba za ka yi sallah ba za ka ga in aka kira sallah a masallatai na ahlus sunna liman bai fito ba ya ba da minti biyar ko goma in dai an kira sallar magariba za ku iya yin nafil fito za ku iya yi sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sai annabi ke liman sha'a ku yi sallah nafila kafin magariba ku yi sallah nafila kafin magariba annabi ce ga wanda ya ga dama ya yi in kai da lada yau kun ku ji tsayawa ki sai kawai kai ko raka aji ki sai ga an samu lada da yawa abin da aka hana shi yayin da rana ta zo faduwa to shi ne aka hana amma in ta faɗi ba komai ko da an jira sallah amma idan liman ya zo to ba wata sallah ko sallah za a yi ta magariba ana ga gaujo ta ne saboda karancin lokacin da to shi ne yake cewa ba yadda za a yi rana ta ɗaga ba ya buƙa jeru min khalqin lahi azza wa jalla wani abu da cikin halitta Allah madaukakin sarki ya wanzu ya ragowa shine ba ya buƙa ya zanto ya rage illa sabba Allah azza wa jalla ba sai sai wa Allah tasbihi duk wata halittar Allah madaukakin sarki wa in shay'in illa bi tasbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu aiwa ma min jayi ba wani abu da cikin halittun Allah ba daukakin sarki ba dai da Allah ta ji sai Allah ya ce amma ku ne ba kwa gane ba su annabawa ai kaga suna gane tadbirin ibadat da hayawanat duk suna fahimta annabi Dawud in ya fito yana zikirin Allah ji ai zabura zikiri ne a cikin da ba kamar yadda azkar ne zikirai ne daban-daban ba kamar yadda Qur'ani yake da suwar ba to idan yana wannan zikirin saboda Allah ya baki murya sun tsaye zai tsirka binsa yana yi suna binsa yana jin kuma to kaga su annabawa suna jin wato jimalat kamar yadda muka ji cewa dabbobi sun kawo annabi kara na raƙuma mun biyo guda ɗaya a cikin adawar mufrad raƙuma guda biyu sai raƙuma hauka cewa ne saboda ya ji za su yanka shi ya hauka shi sai aka je aka rubuce aka je aka kai wa annabi kara annabi alaihi salatu wassalam ya zo yana zuwa sai aka ce to ya rasulullah amma fa ya riga ya hauka shi sai ce ku take ku tafi min shi kawai aka samu wani yayi dabara ya je ya nade ya tura kofar ya nade ya je ko da gudu kuwa duk hankalin ya dace wannan mutum gidan saboda kawai yana zuwa sai suka ga ya faɗi gaban annabi alaihi salatu wassalam sai annabi ya dafa shi sai ya rugo shi sai mika wa ɗaya daga cikin sai ta guje amma ku dani saboda haka duk abin da kara kara da ya kawo kara ya kawo ya ce ya rasulullah ba irin buraka da ba ta yi amma yau rana ɗaya wani suna magana yanka da zai saboda haka shi ne annabi ya ce ku kyale duk na karami suke amfana amfana shi za ya hauka shi shi kuma hakumin ya hauka kun san ba kanta to haka shi ma na adabul mubra shi wannan mutum tsaye ne ba shi ne ya zo ba ya faɗi da wa annabi alaihi salatu wassalam shi rakumin aka ga duk abai suna kallon sa ya zuci yadda kai haka ana ta kallon sa shi ba hauka ya ba ya ce da da rakumin ne kawai ba wanda zai kula da da rakumin in ya zo sai kanta sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce ina ne rakumin nan shi wannan rakumin da ya ka tsara da kansa su ko wanda su suka kai kara saboda zai cutar da su rakumin ne da kansa ya zo gaba annabi ya faɗi ina da rakumin da yake gani sai yake ya zo ya gaya min cewa ka ne maka kaza kaza kaza balarwa kawai ne sai yake ashhadu annaka rasulullah yace na ce da lallai kai manzo Allah ne yace na rantsa da Allah abin da muka yi wato na faɗa ya gaya ba yanzu yace daga ni sai matata kuma a kauye muka yi magana yace ba wanda ya sani sai musulunta dalilin wannan kawai sai musulunta an yana zango a ƙauye wata adari wata rana wata kuciya sai ta zo ta gaya annabi gashi nan a wayar da mutane na kawai ya ɗebe min kwai ya ɗebe min yaya annabi ce waye ɗebe wannan kuciya yayanta yace ga ne yake mayar mata da Allah Eh, saboda haka wannan shi ne ko da yaushe annabawa su Allah ya ajiye musu wannan a matsayin mu'jiza. ya ajiye musu a waje waye zan musu saba karatu karambani to saboda haka wannan shi ne ko da yake an annabawa Allah ya ba su mu'jizat da suke da su to kowane irin abu in ka yi wa Allah da zikiri kakka ta cikin ka dani har kafirai ne ba sa yi wa Allah sujjada ido wajen su suna yi wa Allah sujjada ya tafayyahu hilaluhu saboda haka in ka yi bauta wa Allah kanka kaiwa in da mutum da aljan gaba haɗe kamar da hadisul qudsi ya nuna za ta hadu ce ba za ta wa Allah ba ba za ta rage Allah da komai ba ma na kasar dalika fi mulkiya haka ba zai rage wa Allah komai ba domin annabi ya gaya mana cewa da Allah ya halitta Ka'aba sai Ka'aba to ahli sama sai Ka'aba ta duniya da kake gani kake maka daidai fejin da akwai Ka'aba ta bala'i shine baitul ma'mur wal baitul ma'mur da Allah ya to a daidai wanda annabi ya ce tunda aka halitta ta sai bala'iku ba cikin farko suka yi tawazi suka kewaya suka gama tawazi ba na biyu suka jira sai annabi ya ce ba cikin farkon nan suna nan suna jira a dawo kan su yi sanin rawa sai annabi ya ce kuma har kiyama ta tashi ba za a dawo kan su ba saboda yawan bala'i to idan kai baka ba Allah ba kanka jefa ga wanda la ya asuna la ba amara hum wa yafaluna ma yufaru suna nan sai ana allai wa araban nahar yusabbi'una al-laila wa an-nahar la yafturun to da haka kanka kaiwa gwara ka sha ba wa kanka ruwa kawai gaba Allah to wannan shi to su wayannan jimada duk abin da kake gani suna yau Allah tafiya to sai yake wa amina kuma suna godewa Allah in kai ba ka godewa Allah ba a tagawa rana kawai da ta fito wani energy ne duk wanda ya san da tsayi ya sani energy ne da kake samu yaro idan aka yi jinjin yanzu za ku gani aka yi jinjin da tolle wannan ranar ce babu sai ku ga inda dan hali a sa shi a cikin wannan inda suke sa shi in babu kuma kuma da halin an sallamo sai a ce kuma a rika fito da shi bakwai zuwa kaza domin ya sha wannan energy ba za ka gode wa Allah ba kai yanzu arha kake sha wasu na jin kai sun biya kuɗi za a sa ɗan sa a cikin wannan ɗan ɗakin a incubator ɗin sai sun biya kuɗi za a sa shi kai yanzu arha kake sha to ka gode wa Allah da wannan ni'ima wannan energy yanzu da kake shan ka gode wa Allah iska yanzu da kake sha wanda ake biyarwa da tsara ta ga matsala ana zuwa wata tsarin ba wuta ba sai dai a ce ma ba wuta ita kanta oxygen din ba za a tace ta ba babu to amma arha kake jin to sai ka gode wa Allah da wannan ni'ima da ya ba to shine duk waɗannan jibada sun ce su gode wa Allah domin yayi musu ni'ima illa ma kana ne na shaytan kun ji ko ko yana gode wa Allah sai wanda ya kasance daga shedan kawai wa ta bani adam da mafi jaurin kai mafi sharrin kan adam su ne ba za gode wa Allah zai zo ita korafi shi kaza kaza ba wai saboda bai da kuɗi yake korafi amma kuma ya manta cewa Allah ya baki lafiya wani kuma ga kuɗin ta amma kin an yi asibiti da ya je ga ba kuɗin amma saboda yawan mutane ba gani kai kuma duk Allah ya dauke ma wa'annan duka ya kamata ka gode masa to sai yake wa adaba ni adam fa ta'altu ana adaba ni adam sai ni ya rasulullah menene adaba ni adam a wajen waya kuma afdiya wawaye wawaye ɗan adam su ne waɗanda ba sa gode wa Allah wawa ba wanda zai mutu yana korafi ji kaza kaza kaza saboda bai da kuɗi kai amma da lafiya sai ta korafi tujiwawa fakali bi ikrar al-khalq annabi yace adaba ni adam ko azubiya sune ajararan mun halittu bakiya ai ajararan sai halittu aw kiraru khalqillahi azza wa jalla ko kuma kiraran ajararan wato halitta Allah ne girma da buwaya to kun ji wannan babu ma yaqulu idza sami'a rajulan babu da yake magana akan idan mutum ya ji wani mutum alaikum salam na'am na'am kafin jan rana ya fito da ai da wannan kuma an fara samu fiye za ka ga dan kan a samu ijtihadi ba ba shi ilimin balagi sai su rubuta ba kalanda cewa wakatin shuru shi ga shi nan a gani ana ta tafiya sai a ce ba wakatin shuru ga shi nan shuru ka gani yanzu shida da minti a gida shida da minti ya tara da minti ya shirin da daya haka ne ta tafiya har zuwa da rabi yana ta karuwa suna gaya ma ka huta da lokacin yayi kana cikin masallaci ga ganin shi kai sallah domin kai baka da ilimi shikenan eh wannan shi ne to sai yace babu ma yaqulu idza sami'a rajulan babu da yake magana akan wato abin da mutum zai faɗa idan ka ji wani mutum ya shi ba na tawo fil masjid to ga wani aiki annabi ya ba mu idan ka ji mutum na tijiyar abin da ya fata na za a masallaci salamu alaikum da Allah ba wanda ya ga waya ta na aje ta kan to ga amsa annabi ya ce ka ga ma da Allah na aje ta da ta nan ba wanda ya gani tijiya dai yawa ba tijiya ba sallaci bari ku ji annabi قال حدثنا أبو القاسم بن منيع قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الحماني قال حدثنا قيس بن الربيع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح sai malami ibnu sunni yace malamin sa Abu Qasim ibnu Maniya ya karanta da shi ma ya jira da sai malamin sa Abdurrahman bin Al-Imani shi ma ya jira da sai malamin sa Qais bin Rabi'a shi kuma da sai malamin sa Alqama bin Marsad shi kuma daga shehin malamin sa Sulaiman bin Mar'a Buraida shi kuma daga mahaifinsa Buraida ne shi kuma daga wato radiyallahu anhu shi Buraida sahabi kale yake shahidu ma annabi sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwwata illa billah salatu subhi wannan fa kalma ce ne nauyi yake na halatta sallar asuba da annabi ka san me zaka haramu ai ba wai annabi alaihi salatu wasalam ba ko wanda ya je maka yanzu ko madina ya sallah bayan su dai wanda yake jin kasar din sa yanzu zai ji wani canji kawai cewa yau gana a bayan su dai ina ga wanda ya sallah a bayan annabi alaihi salatu annabi yace ihdina siratal mustaqim kana bayan sa yace siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wannan addu'a kace amin duk wannan dadi ai babu ni da aka hali zai karanta ma cewa ni na yi sallah da annabi alaihi salatu wassalam dan ka dau abin da girma anin anin to sai ce na yi sallah bayan annabi alaihi salatu wassalam sallar asuba eh sallar asuba sallar da malaiku suke zuwa sai haka Allah ya gaya mana a cikin suratul Isra cewa ita sallar asuba wasu tsakiyar malaiku ne suke halarta ta isa karka sake kaga hadisin mabarki da muka riya mutane na farko waɗanda annabi ya ba mu labari ana gonfasa kansa sai kan ya rugurguje da katon dutse in ya rugurguje dutsen ya gangara malaiku su kuma zuwa su ɗauko su kuma fasa ai kun ga daga cikin laifinsa akwai kin ne sallar asuba sai kuka ji ne amma na biyu ne kin zuwa sallar asuba baya fita sai ta tashin ya kai uku ya rayu ai cikin sallah ba zai iya tashi ba eh ba zai iya tashi ba saboda haka ga nau'in azabar su nan mun biya hadisin bukhari cewa haka za a ce ba ba lokacin yanke kan ya rugurguje a kuma mayar mar a kuma dauko dutse a kara bugawa domin yana ji domin kowa ya je rariya ya zai naka zub da ruwa ko wanda ya kai karbe uku yana zafi ya san ba da rai bacin da yake bukatar awa takwas a cikin ya ce waje awa biyu ya tashi zai wahala to wannan ganganci ne amma wanda ya fara bacci da dare ya makara wannan daban shi wannan ma'azur ne shi kenan ba ma alam wallahi ba ba zancen alam lokacin na yi za ka ji ka tashi ni ina ba da wata gumula ba musamman a wannan sanyi in kana so kan duk nauyin bacci ka ga biyo wata biyu za ka kwanta billahi ladhi zai ka wallahi zai dai har da ya fara duk fitarin kwantan malam munir lokacin da fitarin ya jika shi iska ta buza dole sanyi ya dai don haka wai magana cewa wai shi ba ya tashi ka sha ruwa da yawa sha ruwa da nan za ka yi ta mafarki da ka a bakin kwata da karshe ne ka ji kana fitsarin kawai yawa to wannan shi saboda haka lallai idan mutum ya kamar da injiniya ba an ka tarbiyyantar da kanka ake yi shi kenan kawai za ga lokaci na yi za ka tashi kuma wani lokacin wallahi ko makara kai sai za ka tashi ba ƙarfi amma sai ka tashi to shi ne yake cewa ya yi sallah asuba bayan annabi alaihi salatu wassalam falamma sallama yayin da yi sallama kama rajulun sai wani mutum ya miki فقال سيدي من دعا الى الجبل الاحمر sai annabi sai miki sai wannan mutumin da ya miki sai ce waye da Allah waye ya ga wani jarra kumi kun ga shi yanzu an gidan da sallah yake da Allah jama'a ba wanda ya ga wani jarra kumi a masal fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake la raddallahu alayka dhallataka kada Allah ya saka ga jarra kumin nan haka annabi kada Allah ya dawo da shi ai ba ta riga wanda ba billahi lazi ba za a gani ba annabi ya ce kada Allah ya zaka gajen rakuman nan kun ga ko daga cikin hikimomi saboda kun ga ai asali shi ne ya halarci ko to amma masallacin aka buɗe wannan kofar to sai a ɗauke shi ga manufarsa sai koma da ƙarshe ma sai ladan sai ka rika jiyar su ne ma tigiya domin saboda ya tsafa yawan tigiyar sai koma wani manufa daban kuma mu je hadisan wani zan nasu karin bayani nau'in haka wani nau'in daban قال أخبرنا علي بن الحسين بن قتيبة قال أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهادي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول babban malami ibn sunni yace malamin sa ali ibn al-husayn ibn qudai ya karanta da shi kuma ya ji daga malamin sa abu qayyim shi kuma daga malamin sa abu qayyim din shi ne ahmad bin amr bin sarai al-bunya zati abu qayyim shi kuma daga malamin sa ibn wahab abdullah ibn wahab shi kuma daga shehin malamin sa aiwat bin shuraih shi kuma daga shehin malamin sa muhammad bin abdurrahman abul aswad al-kunya shi kuma daga abu abdullahi maula shaddad bin al-had shi kuma ya ji Abu Hurairah radiyallahu anhu ya kuli yana cewa Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuli na ji annabi yana cewa man sami'a rajulan duk wanda ya ji wani mutum yanjudu dalatahu fil masjid yana cigiyar abin batan sa a masallaci bal ya kulka ce da shi la radda Allahu alaika kada Allah ya dawo ma da shi bayyana ba a a fa innal muslima fa innal masjida lam tubna li hada annabi yace don ba gina masallaci don cigiyar ba ba gina masallaci don tigiya ba wajen wani lokaci za ana aiki kaji abin da da wani har yanzu na ganin fuskar wani bawa Allah yana nan ina ganin fuskar sama yanzu ko ta bara ganin dan hizwa ne sai wani ya miki ana aiki kaji lokacin ma jafa nan sai miki waje jam wajen wajejen 2001 haka ko 2000 sai ni ke kawai sai ba da tijiya to ne yana mijiya yake insha Allah ta'ala ba za ka san shi ba a bakin kofa insha Allah ta'ala wani suka rika wanda ba za hadisin ba suka rika in kai wannan ai ba dini bane kaza kaza mu kun baki ka al insanu adu ma jahila adu ma jahila saboda haka shi ne amsar da annabi ya ce a faɗa amma da ya za a ji su ba za ku yi faɗa saboda haka amma dai amsar da annabi ya ce ba ya kurka ce fa inna al-masjid lam tubna li hada la radda Allah lak alayka kada Allah ya sa ka dai kada Allah ya dawo maka domin masallaci ba gina shi dan haka nau'in akar wani nau'in daban قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن الشعبي قال سمع عبد الله رجلا ينشد ضالته في المسجد wannan imamu sha'ari din shine malamai suke cewa wato a shi bai yi ruwaya daga ibn mas'ud ba amma dai akwai ruwayar da kuma ta inganta wanda ba ta wannan hanyar ba ya ce cewa hadisi ne mawqufi bi hukmil marfu' mawqufi ne ma udiba lil wa ma adabtahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zikin saboda haka kaga sahabi da faɗa abu shi kai ba tare ya ce annabi ya faɗa ba shine mawqufi marfu'i kuma yanda ya dingina wa annabi aka ce annabi ya ce to da haka wannan mawqufi ne ibnu mas'ud ne ya faɗa amma hukuncin da hukuncin marfu'i cewa zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam to sai yake cewa sami abdullahi rajulan yajidu dalatahu fil masjid abdullahi da mas'ud ya ji wani mutum yana cigiyar abun batarsa a masallaci wani abun da da ya bata na'am fa abdaba sai ya fita da ibnu mas'ud kun san su sahabbai asali ma ba wai sahabbai mutanen madina ba sa daukan duk abin da ya zo na munkari zai gani ba sa shi har yanzu dan Madina za ka gani in dai ga abu ya san ba daidai sai ba eh a kan ga wuce ba kana shafa kofar masallaci ne ke ba haramu ba ta daga kafan har yanzu haka ce har yanzu to da haka zai ki ale in dai gani ba daidai ba zai yi ba magana ibn Rasul yana gani sai fitata فقال رجل يا يا ابا عبد الرحمن wani mutum yana gefe ne ya abu Abdurrahman shine alkunya Abdullahi dan Mas'ud ma kunta bayan ka ni dai na san kai ba mutum ne mai alfasha ba faqala shi inna umna bi zalik yace umar da ma kai da haka waye umarce shi jiran to shi ne hukumar marfu in sahabi yace an umarce mu ko min sunna to yana nufin annabi ne ya ba umirna waje umarce sa annabi saboda haka sai yace ya faɗi wannan annabi ne ya umarce mu cewa an yi mu fita ta mu faɗi magana ba wai akan kai ba ni aka taba ba Allah da wanzu aka taba hadisi ya inganta babu ma ya kulu idan sami a rajulan yansibu shi'ara fil masjid to babu inda yake magana akan idan ka ji mutum yana wato yana karanto baitika yana waƙi a masallaci ba waka ba ma waƙi kusan da bambanci tsakanin waƙi da waka shi waƙe shi ne kama kawo kalmomi masu kyau waka kuma wanda za a yi halara ta yi girgiza da irin wannan abubuwan duk na rage mutunci shi ne waka a ta kawo guluwi da sunan Allah da annabi ake yi shi ne waka an gane gane ku to sai yace قال أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا عيسى بن هلال الهرسي قال حدثنا موسى محمد بن حجر قال حدثنا عباد بن كثير عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن جده ثوبان رضي الله عنه قال إيه مال ابن سنيتي مال ابن حسين بن عبد الله القطان ya karanta da shi kuma daga malamin sa Isa bin Hilal alhimsi shi kuma ya ji daga malamin sa Muhammad bin Amr shi kuma daga shehin malamin sa Abbad bin Kathir shi kuma daga shehin malamin sa Yazid bin Qutayba shi wannan Abbad bin Kathir da ibn hadith gaskiya shi ne ba hadithin illa da ibn hadith haka malamin suka kawo shi a cikin dawa dojani da ta'dili da suka daga malamin sa Yazid bin Qutayba shi kuma daga malamin sa Muhammad bin Abdulrahman bin Sauban shi kuma daga mahaifinsa Sauban da Maula Rasulullah ko Sauban eh shi kuma daga kakansa Sauban radiyallahu anhu kana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man haifu yanki bi shiyaran fil masjid yace duk wanda kuka ji shi yana waki a masallaci fa kullu ku ce fadallahu baka Allah ya tsoje wakinka kana ka fara ka fada ka uku sai ka gudu wannan to hadisin bai inganta ba da ya inganta sai ka ce domin sai da Umar ya zo wucewa ya ga Hassan bin Sabit yana waƙi a cikin masallaci sai ya rari sai da ya gaba ya ce oho na yi a gaban wanda ya je ga alheri da ke mun kala ba a bai yake nufi ya yi a gaban annabi alaihi salatu wasalam annabi bai ce da shi komai ba shi ne ke faɗa al-shi'ru bi manzilati bi manzilati al-kalam fa hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun ita waka ko waƙe mazaunin magana take me kyanta me kyau mara kyanta mara kyau yawwa kaga yanzu waƙe mala ali da man yana da waƙe haka ne da tsari kansa duk suna da waƙe abdullahi bin rawaha duk sun yi waƙe amma duk masu kyau tauhidi ne tsantsa da yabar annabi ali da sallallahu alaihi na gaske irin za a sami abu da nan ma abdullahi da mai a da nan ji aliyu da bai kaga waken sa ai wake ne na baki duk da akwai kurakurai amma kaɗan ne to wannan duk a ce ne da Allah yake wa ju'ara'u yattabi'uhum al-ghawun su ju'ara ba mawaka wanda suke bin halaka ku ne suke bin eh wannan in dalara ta yi girgizar duk wannan haka suna bin halaka ku ne a yanzu ai na ga muku abin da wani kirista ya gani dai ga halara ta yi girgiza a mutane musulmi na dai kirista ne wallahi comment wani comment da ya har yanzu ina jin sa cewa me musulmi suke so su zama a kirista ba wani musulmi suke so su zama haka yake domin ya san a tsarin musulunci babu wannan wata mace ta fito kawai da gaba ɗaya tura jikin da ta haɗa jikin da tana ta cikawa kuma tana kira annabi alaihi salatu wasalam ina addini zai dace da wannan ta ina ta ina musulunci da aka san matan mu da kunya shi ne magana da nake yi wannan ka yaɗa ma mu an fito ana ta tsalle suna ta kalmomi na rashin mutunci kuma a ce kowa ya san wannan bai kama da wato addinin Allah ba bai kama da koyarwa annabi alaihi salatu wasalam ba bai ba wallahi kiristan nan da kansa yake ne musulmi suke so su zama time up to da haka wannan shi ne kodai yake abin da ya kamata mu rika kallo mu duba bari mu bari tunda muna da wani babu ayoyin ba mu karanta su ba sati ne zuwa sai mu sauko nan من مرأيته بالمسجد ينشد شعرا في المسجد وقولوا فضل الله فاق ثلاث مرات كان كما كتاتين تاتي kan baji na gaba baya kulu idara a ahadan ya yi wa masjid har yanzu bai rabu da masallaci ba za mu dawo kan shi kuma wanda aka tare yana fiye da siyarwa a masallaci kawai yanzu ka haɗu da wani ya siyar ma da waya a masallaci za ka ji bai annabi ya yi wasu suna yi ai kawai zai fi kirkin waya dan kuma ta a gurin karatu ni ka kara dawa nawa za ka ci mu za ka ji mai annabi zai ce ba eh kaga kana yi da ka daina abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu da na haka ne. Na. Na. Bambancin su shine wannan sanarwa ce. Ita sanarwa ba da zaka ce babu dai. In sanarwa ce bayan an yadda abun a gurin alwala kawai muka hango wayar wani ko mukulli. ya halatta haka idan da sallah liman kola dan ya bayani cewa da Allah wani ya yadda mukullan sa bai iya zo ya bayani wannan sanarwa sunan sanarwa kin iya ce haramun amma sanarwa ba babu ne ita ba ba a so kai yawa amma babu ne ji wani ya yadda abun sa a sanar cewa wanda ya san nasa ne ya zo ya sanarwa ce ita kuma wata jibiya saboda haka sanarwa ta halatta amma jibiya haramun eh yana da wani manci mu bambance tsakanin sanarwa da tijiya eh tijiya kai za ka zo ka wani ne zai zo bada da Allah kaza ya fata sai a ji da Allah ba wanda ya ga kaza wannan tijiya kaza din ya faɗi tijiya amma sanarwa wani ya yadda abin da wani ya yadda agogon da bai iya zo da yani wannan sanarwa eh sanarwa ai ba mu tabu ne ce ma zalla da ya ce ba eh ma zalla ya nuna dai nasi ya nuna cewa sai an mai da mutum kafi alaiha malaikatu jilab idadu la ya'suna Allah ma wa kullu annasu wal ijara makamakin wuta shine annasu mutane wal ijara da kuma duwatsu sai aka ce sai an mai da mutum babba amma magana cewa dutsen gode ba ba kai kai ka ga dutsen gode ya duniya da mutane suke cewa kaza dutsen gode ga ni da goron dutsen sau arba'in ke misali eh shi ne misalin da za ka iya ganewa ke sau arba'in in kana so ka gane ya ke min dutsen gode malamin mu da ke bai ya ce a mota wani malamin su ya hau ya tafi yana gudu sai da ya awa ɗaya ko minti nawa kafin ya je kancansa eh da zaka gane ke awa ɗaya da mun ci wani mun ci wani wasu mun ci na ya faɗa yake yana wani malamin da lecturer sa Madina sai da yawan nan yazo ya musu asfalin da ya gaya musu to shine ba dutsen Uhud Allah ya dace da ku muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sokun sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o ina na kai Allah ka biya musu bukatun wala ali da muka ce waje da lafiya na ga ta su to Allah ya kare lafiya akwai injiniya ma sidi da ya zo ya hutun wata daya zai koma insha Allah ranar asabar muna roƙon Allah ya mai da shi lafiya an san cewa yana aiki ne a Fatakwal zai koma insha Allah ta'ala ya gama hutu muna roƙon Allah ya mai da shi lafiya ya kula da bayansa akwai dan uwa shi ma da muka fara dan uwa injiniya Ahmad na ICT shi ma da aka samu karuwa muna roƙon Allah ya yi mata albarka ya ba su ikon shayarwa da malama Zainab tamu ita ma Allah madaukakin sarki ya azirce ta da samu ɗanin mijiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mata albarka ita kuma ya ba ta ikon shayarwa ya ba ta lafiya muna da kwala da sunayen kyakkyawa da tsohon zama a kuka kasar mu Allah ka zauna da yake lafiya iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah ka ba su lafiya tsawon kwana mai amfani muna da kwala da sunayen kyakkyawa a kuncin rayuwa da talauci da matsaloli da yake damun kasar nan Allah ka maganta mana Allah madaukakin sarki ka zauna da kasar mu lafiya shugabanninmu marasa basira Allah ka ba su basira Allah ka sa musu tausayi a cikin zukatansu muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tsofin su madaukaka Allah ka shirye su muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tsofin su madaukaka ƴan uwanmu da kanne da yayye da ƴaƴa da suka kauce hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya marijiya muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa talauci da kuncin rayuwa da ake fama da shi Allah ka yaye mana waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure da ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma aminna fi awqanina wa aslih ummatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين يا الله malam jiratu wannan wannan wanjiran ba aikin ku ne baka taba ba da jawara ba ko a wasu aka eh ai ka ga dubban abubuwan